الأمجاد قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاب يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل الكافة فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من الفضل والعقوبة وأعوذ بك من الوسال من تحرمها الأعمال بالنيات وإنما يكون بالإيمان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها من امرأة يمسكها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله bisa gaskiya sai na Dawud da ɗansa Suleiman Allah ya minta musu ya ba su abubuwan da hankali ma da kada karba amma inda Allah ya faɗa wato Allah ya mutum zai gane da gaskiya abin da Allah ya wasi ka yana Suleiman wato shi yana zaune a nan Baitul Maqdis matan shi tana saba tana can wato sana'a ya tashi daga ya tashi daga birnin yaman ya zo ya yi ilimi a baitul maqdis yana shari'a da yamma kuma ya koma gida kullum to menene abin hawan shi iska wanda Allah ya yi wannan zai nuna nan daga baya ɗan adam shi ma Allah zai bashi irin wannan gashi nan jiragen sama ana nan ana amfani da su wato duk abin da Allah ya yi ya yi wa annabawan bani adam ya yi mutane masu wani irin shi saboda su gwajin shi haka nan in ya tashi an ce zai tafi Kabul ko kuma wata can Afghanistan inda ta fi ya tashi tafi ya dawo haka Isfaha haka yake kullum abin da yake yana Sulaiman yana da kuma zai abin da abin da yake shirgidan sa suna ce masa Kabul ne wannan shirgidan da yake zama kan shi to kamar da yake zama ne a duk mutanen sa yana ɗauka su a ciki mutane da aljannu da dabbobin da yake so duka zai tsuntsaye duk da zai tafi da abin suna tare da dukansu domin Allah ya ba su wato fahimtar abin har suka na tsuntsaye kuma Allah ba shi wata ada in ya tashi sallah sai Allah ya sanar masa da wani ɗan itaciya a gabansa ko mala'ika yana bayyana da sifar itaciya sai ya yi magana amfanin ka menene sai a kwatanta masa ƙasa ɗan itaciya na ƙasa da amfani na karma da yin karfiya sai a rubuta ana rubutawa ana amfani da kuma magani yana amfani samun mutane haka haka haka har ƙarshe sai Allah ya kawo maka wato abin da ya kawo da dana ma wato in yana sallah sai ita ce tsara ita ce tsara Allah ba shi kuma ya tambaye ka ka ga maka amfani da haka wata rana sai da wata ita ce ta ka ya tambaye ka sai ke ni kawo ne haruf sannan larabci shi ne abin da yake watsa wakilta watsar da gida na ita suna na zama mai watsarwa ne na zo ne wata na Allah ya fitar don a nuna masa abin nan sai ka mai magana mutuwa ya yi alamar mutuwan ka ne sai ya haka ne ya ce ba sai ka sa a kewaye ni inda nake sallah sannan dan ci gaba da sallah aka kewaye shi aljannu kuma suna nan suna kallon da yana rike da sandan shi wannan ita ce ita ce an maido masa ita sanda yana da da ita yana kamar yana sanda ran shi kuma babu an karfa yana nan yana shekara guda Allah ya haka saboda mutane a zamanin aljannu sun ɗauka aljannu suna san gaibi kowa yana ce ana da yanzu sun san gaibi sun san ba abin da zai gagare su to sun yi shekara guda suna wa Sulaiman bauta amma ba san shi a biya mutu ba sai da dara wannan ta karamar wannan abin da sun sha biya sun nan ta ci wannan sandar har ta ta karya ta Sulaiman ya faɗi nan ne aljannu sun gane cewa Sulaiman ya bar duniya sai da suka tashi suka ware su sai abubuwa idan ubangiji yana da falamma ba zai na abin yin mota lokacin da mun so mun zartar da mutu a kansa ma dallahum ala mawti ba wanda ya nuna mutu wato mutuwarsa ko ta ya tabbatar mutu da mutuwarsa sai dai wannan dara illa dabbatu al-ardi sai wannan karamar wato kwaro na kasa wato ita ce kwallon dara ta akulu min ta ta ci sandarsa ta ci sandan sandan ta kai Sulaiman ya faɗi falamma harba lokacin da ya faɗi a cikin sujada ta bayyana sujjudu aljannu sun gane allau kanu ya alamuna ghaiba ma labisu fil azabi wato mutane sun gane cewa ga aljannu sun san gaibi kamar yadda ake faɗa to ai da da su zauna shi azaba mai mai wulaƙantarwa irin wanda suke cikin sa zamanin da yana Suleiman din ba har shekara guda to wannan ya nuna cewa ba mutanen da sun san wato sun gaibi banda Allah ne duk waɗanda suna sammai yadda suna kasa duk inda suke ba wanda ya san gaibi sai Allah tabaraka wa ta'ala لقد كان لسبب في مساكنهم آية hakika Allah ubangi yana ce hakika da kwai abubuwa na mu'jiza ko kuma na mamaki ya faru game da wato mutanen saba لقد كان لسبب في مساكنهم آية hakika ya kasance cikin wato ga mutanen saba a cikin wuraren su na zama to kasashen su kuma lauyoyin su a aya mu'jiza abin mamaki Allah ya kinga musu jannata ne جنتان عن يمين وشمال akwai wato duwatsu guda biyu a jere suna da tsayi suna da tsawo to Allah ya shi- shi- shirya ruwa tsakanin su yana ta fita ruwan sarki ya fita zai gama ƙasa duk to sai Allah ubangiji ya ba su ilhamar sai a zamanin sarkin su ya yi himma na cewa lalle in haka ne ya yi tunanin cewa bari ya jam ya yi dam mai kyau ya tara ruwan nan ruwan yana fita wuraren da babu zuwa zuba komai sai Allah ya tsanar da abubuwa na- na- na mamaki itatuwa iri iri ba itacen da babu irin masu iya ita itacen masu ɗaya masu kyau masu amfanar da ɗan adam to akwai an ce idan mace ta je gonan za su dubi abin nan amfani gona ba sai nan ne ta tsaya ta ce shi daga nan da nan tana tafiya tana ajiye kwantar da kanta haka har ya shiga saboda abin ya nuna yana sauka in ta shiga sau abin da ya zama kamar da da fasa ya fara ne sai ta ɗauka ta zo da shi gida haka Allah abin ya yi musu to akwai aya abin mamaki shi abin da ya yi jannata ne wato al- wato kwanaki guda biyu an yi ne wasu wani a hagu da yamma da abin hannu da hagu da dama a game da shi ko ina ma shi da ruwa ta hanyoyin su duka duk hanya in ka bi shi nan da nan naka duk itatuwa ne na am- na amfanin ɗan adam kulu bi rizqi rabbik ku ci daga arzikin ubangiji ba a tambayar ku a kansa inda Allah ne ya ce na muku sai dai ku gode masa kuro ba ba biya ba komai wasu na kuma ku gode shi بلدة طيبة وتتبع أن الجليل لجائي ورب غفور كما أبنجي بإعواته جليل لجائي كما أبنجي بإعوان غفا saboda kuna cikin daɗin daɗi ku zauna ku kammalar da ni'imar ku sunna ku waɗannan mutane Allah ya kyautata musu to shi saba ɗin an tabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an ce masa shi saba ɗin nan wato mutum ne koko ƙasa ne ko kuma wata tafi ne na ruwa ko mai ne shi annabi ya ce mutum mutum ne yana da zuri'arsa yana da komai da komai wato a zuri'arsa din nan to ya haifi mazaje guda goma kuma shida sun zauna a yaman hudu kuma sun koma ƙasar sham kuma su ne biyu waɗannan ɗari zuri hajjan kamar hajjan da makamantansu waɗannan su ne mutanen da ake amfana maganar su a nan dukansu ƴaƴan shi wannan saba ne a to daga baya ana cikin wannan ni'ima da suka saba wa Allah suka bar gode da shi suka manta da abin da Allah ya sai Allah ya kawo wani lamari na na girgiza sai wannan dam ya buɗu da ya buɗu ruwan shi shi ya zama shi ne sai al'adini da ake faɗa wato da abin nan ambaliyar ruwan da ba saba ganin irin shi ba to sai zo ya tafi da su wannan ambaliya ambaliyar ruwa ta tafi da duk wa'annan yamanawa sai yaman sun ya wuce ta daga mutane sun gudu wasu sun je kasar madina suka je da madina suna zaune suna da auka kamar kalmai wasu kuma sun je sham wasu kuma sun je bukura wasu kuma dai sun je wasu wurare daban haka ne suka warwato suka wato saboda haka an ce ta farko a yajiya saba wato sun sun sun wato sun wace kamar yadda mutane wato saba sun wace misali ne a larabci ana ta bugawa to haka abin ya same su an ce a lokacin shi afirka shi ma daga cikin ɗansu ya zo afirka ya zauna wanda shi a musulunci yawanci marubuta ta ne musulunci in shi a da yadda suna cikin kasar tunis ne don ba san wani wuri daban ba sun ce afirka ya ita ce tunis ba amma afirka ya afirka sun da ba ta ta ta kuma afirka tana daga cikin ƙasashen da farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ya ba da umarni aje hijira da su kuma su ne ta afirka ita ce farko wanda ta rubuce musulunci a kasar habasha sahaba da sun yi habasha sun zauna kuma an ce habba ibn arab shi ma dole shi yana daga cikin west afirka ne wasu ba su ce daga hausawa ne amma wa alam ba mu tabbatar ba amma da haka suna cewa sai na abin da bilal yana daga cikin abin nan habasha sai na suwai وهي شيء هذا بسمه ما عبد الله سيدنا سلمان الفارس هذا بسم فارسة وهكذا الذين مسلمين في لدى الأمور من لمن تسكن تاروك على النبي هل ما تاكرت ابن خديجة لا يعرف سيدنا علي لو أمهدوا لا من يعرف سيدنا أبو بكر أبدا أخرجنا وأنا أهدي المسلمين لدى كل تعلمين التعليم أن تعموا وتكون سما الوقت إلى أن تعلمين التعليم في هذه الصلاة
فأغضبوا فأرسلنا عليهم سيلا عليه sun ka sun kawar da kawo da su ga godiya ga Allah kan ni'imomin da ya ba su waɗanda ba za a iya abinda da su ba sai muka aiko musu da wannan ambaliyar gun al'adu din nan wa baddalnahum sai muka saka musu ko muka ya musu
بجنتين جنتين ذواتي كل حمد وأكل وشيء
waɗannan gonaki da aka faɗa cike da itatuwa masu daɗi ko ina da ko ina ta dama ta hagu waɗannan gonakin an canza su da wani dazuzzukan da babu wani abun kirki a ciki sai itatuwa masu tsaya waɗanda ba su da 'ya'yan kirki su ne da an shika su wato an shika wurin da su وأكل وشيء من كبر قليل تتكسر daga cikin itatuwa waɗanda asal asal ɗin shi ne wato zaran ba zan tashi da hausa ba amma yana tashi kusa da abin nan a gonaki yana tashi ita abin nan lalle abin nan fulawar shi zai tashi a haɗe haka in ya buɗe ce fulawa ya fita a ciki amma ba wani abinci a cikinsa ba wani amfani ba a cinsa wala wala ganyen shi wala ƴaƴan shi wala komai na shi ana ci to Allah ne ya bai da kasashen su haka ba wani amfani a ciki za su a ciki itatuwan da suke akwai kuma duka ne masu tsaya waɗanda ba su da wani amfani.
ذلك جزيناهم بما كفروا Ubangiji ya ce mun saka musu ne a kan abin da wato mun saka mun musu wannan mun ba su sakamakon nan kan kafircin da suka yi wato rashin godiya da suke suka yi mana.
وهو الجزاء إلا الكفور Shin da kai mutum da za a saka mishi kan mummunan aikin shi ba sai kafiri kafiri ne za a saka masa bisa mummunan aikinsa.
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وأثرنا فيها tare da su kuma kasar su a lokacin وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وتأنسن يا تكانس الشام تكانس الحجاز تكانس لقطع فارسة ولن القطع كنت إن كاتا ذاك الذي ذاك الذي وذكر أجيره بل ذاك الذي وكاجي كيلو متر أيا كتا ساموني برني برني بان برني برني بان برني kuma da alheri da itatuwa masu itaci itatuwa da shi ruwan sha mai daɗi da menene haka Allah ya ya ya yi da to da kuka tafi ce kuwa Allah ubangiji sai ya canza wannan abu an ce idan wato suna tafiya mutum ba zai ba zai tunani ina zai kwana ko ina zai yi ba duk inda ka ga abin da kake so yana ba sai ba sai ka kawo kawo da mutane ba in ma ba ka so ka tambaye mutane za ka tambaye su ba za ka samu duk abin da kake so وجعلنا بينه وبين القرى التي بارزنا فيها قرى ظاهرة منزلنا tsakanin su da kuma manya manyan birane na lokaci kamar su Makka kamar su Sham da sauransu garuruwa gari bayan gari birni bayan birni ga shi komai da komai akwai shi an ce kanat muluk saba mulukun yaman mu'azma wa kanat saba bi aminin barki wato tumba tumba din nan na yaman shi ne ake nufi a nan da kuma barki su matar sai na suleiman alaihi salam sun kasance a cikin ni'ima kuma suna cikin abin da kowa in ya gani hakika zai yi zai faɗi a yi masa irinsa Allah ba faɗaɗa musu arzikinsu da gonakinsu da 'ya'yan gonakinsu duka kuma Allah Ubangiji ya aiko musu da manzanni suna kumurle su su nuna musu hanya suna bi su nuna musu ibada da za ta amfane su suna yi haka dai cikin lamarin nan suna cikin jin daɗin nan kana suka butulce suka koma baya suka jure hankali su duk wasu da waje daban wato sun ba Allah baya suka ce kuma rabu amma umuru sun bar abin da aka ce musu na addini Allah ya aiko masu azaba shi ne wannan ruwa na ambaliyar na wannan dam da suka yi fada yana yana amfanar da su din nan ya koma ya zama azaba da shi Allah ya buga ya buge su don suka halaka wa wa suka rabu a cikin duniya ba yadda dai ba san ba su inda suka shiga ba to wato waɗannan ɗabi'u dai kamar yadda su laraba suna faɗa sai na Abdullahi ibn Abbas shi ne yake wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya manzo Allah shi saba din menene mutum ne ko ko namiji ne ko mace ne ko kasa ce ko kuma tafki daga cikin tafkuna a wajen riwaya ya ce masa a'a na mutum ne namiji ne an haifar ma an ubangi ya ba shi ƴaƴa goma sai ya zauna ka sallama shida daga da wata sayyidul alim ya zo kuma shida daga cikin su sun zauna zai a gefe gefe na yamma kasar sham kuma mutum kudu sun je can waɗanda suna yaman su ne mar'i da kinda da az da ash'ariyu da anmar da hina a wannan riwaya kuma na sham su ne balulaham da juzam da amila da ghassam to nizam ne wato a nan Najeriya akwai su a can Borno akwai kabilar nizam wanda an san su sun zo ne a cikin wato abin nan na da shekara na ɗari tara da talatin da ɗaya wasu kuma sun da na tasa'in da ɗaya ne sun zo ƙasar Borno a zamanin a zamanin sarki Umar bin Kusam shi ma a lokacin da zuwa Borno yana tare ne suka suka same shi. To shi ne da aka tare wani yaji ya ɓarke tsakanin su da ƴan uwansu bilala sai waɗannan nizam suka haɗa kansu da bilala suka suka yaƙi wato kanuri ɗin a wancan lokacin to shi ne takardar nan da tana cikin alƙasashen bi da wannan mai tarihin nan takardar da sarkin barnar rubuta yana cewa akwai wasu yana sarki barfafo na masar yana ce masa akwai wasu larabawa irin mutanen ƙauyukanku sun zo sun barna a kasar mu sun haɗa kansu da mabiyan mutum ya ce muna fata wato ku hana su zuwa sa'annan kuma sun kwashe mutane mu sun kai su borno a sun sun kai su masar suna so su bautar da su suna kai da su waɗannan mutane sun ma mahaddatan qur'an da shi su a kaska ma su a kan bincika an an samu mutane mu mahaddata ne ku yarda mahaddata ne a karɓe su da hannayen su to wannan wasiƙa ta je wurin shi a wannan sarki marko kuma haka aka yi yarjejeniya na tsakanin shi da sarki umar dan sultan da sai haka da aka zama wato umar bin idris da usman bin idris sun canza bayan da fargama ne wato canza abin da fargama ba shi ne wannan waƙiya za a ku a cikin wani hadisi kuma shi fawar bin mutum ya ce na zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na tambaye shi ya rasulullah أقاتل مقبل قومي بمقبل قومي مدبرهم قال نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم فلما وليت قال لا تقاتلهم حتى تدعوهم الى الاسلام wato yana daga cikin ƴaƴan wannan mutum na gabatin nan shi ne ya kawo misali cewa sun musulun da wasu da suka halarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na manzo manzo Allah na kan sun musulun ke gunka zan koma kasata shi waɗanda sun bi ni in haɗa kai da sun yaƙi waɗanda sun bi ni yace eh ku yi haka to da zai koma sai wani mutum ko ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah shi saba din nan da ake faɗa wanda wannan daga danginsa su wani iri ne su wani matsaɗauki na ruwa ne ko ko wani mutum ne ko ko wani iri ne shi yadda masa ai mutum ne daga cikin kakannin arab an haifar masa da yara goma a shida sun zauna a yaman hudu kuma sun je a ƙasar sham kuma ya bayyana masa magana kamar yadda hadisi na ƙazu da ya wuce wato su ne kakanni waɗannan kamar dai a ce mishai da kinda da az da ashariyo da anwar da hanyar suna can yaman sham kuma lakam nizam rasan amila su kuma sun zauna a can waɗannan su ne dai ƙabilu da ake magana a kan su.
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير wato lokacin da dai Allah mun ƙasar musu da alheri duk da za su za su ce za su yi tafiya ko za su je sham ko idan in sun fi tafiya hanyar sunan duk cike da garuruwa da birane da abinci itatuwa masu albarka da sauransu باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير kuma mun kaddara tafiya mun san gari kaza in ka tafi da safe lokaci kaza za ka kai gari kaza har zuwa idan ko sham ko kuma ƙasashen fadi سيروا فيها ليالي وأيامنا من lokacin da Allah ya buɗe musu kofar wannan nima yake to ku ji daɗin ku cikin wannan ƙasar taku ku yi wa ku wala a cikin tafiye tafiye da ne ku yi su cikin jin daɗin ku ba abin da zai same ku.
وقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم وقالوا ربنا تبقى يا أبنجم
فقالوا ربنا باعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم wato da yake sun aikata wata waɗannan abubuwan da Allah ya hana musu sun yi sun kawar da kai da umarnin da Allah ya ba su kuma sun ci bin dokokin Allah ta ba wa ta'ala kamar su ne suka gaya wa Allah ya ubangiji ka nisantar da tsakanin garuruwan da muke tafiye-tafiye a tsakanin su ka wahal da mu ka saukar mana da wahala mun gaji da wannan jin daɗi misali kamar su ne suka fi wa zalamu anfusahum sun zalunci kansu فجعلناهم زي مكا مكا روشي توكا على كذا تو ملتن ياتو احاديث ملتن ياتو هيرا ابو هيرا زن توكا لذا انا بعد الاغاني ثم اذا كنا بعد ومزقناهم كل ممزق من يلي اجيتو duk kun yi yayi da ba inda mun yi musu na yayi yayi ba wato ruwa tsarda ko ina da ko ina majalisa suka tanzata da ikon komai sai suna bin wani إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور da watsewar Yaman da wahalar da ta same su bayan ni'imomin da suke cikin nan alama ce wanda za ta tsayar da duk wani mutum a wani wuri daban ya gane cewa in Allah ba ka ni'ima ka gode masa ni'imar nan bisa godiya za ka dawwama amma idan ni'imar nan ba ka ga- ba ka rike ta sosai ba to ni'imar nan sai ta bushe sai ta wace sai kuma sai ta shiga cikin total a total ta ta a wulakanta ta ka wahala saboda haka godiyar da Allah shi ne dai mabuɗin nema kuma shi ne makullin nema. Inna fi zalika la ayati li kulli sabirin shakur wato cikin wannan akwai abu wa'azi da abun wato amfani ga duk mutumin da yana da yawan hakuri da kuma yawan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala.
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين Wato hakika Iblis shaitan ya saba ya gaskatar da zatonsa a kan su dama yadda shi za su bi shi ko ko sun bi shi. Illa fariƙan min sai in kaɗan daga cikin mu'minai sun kima shaitan ba su bi shi ba.
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو فيها ممن هو منها في شك
annabi wata abin da yake son tunatar shi ne nan Allah yana ce sabbari da ko ko to asabbar shakur wato mai yawan mutumin da yana da yawan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu'mini kada wanda ya haɗa haɗa waɗannan sifofi guda biyu yana da yawan haƙuri yana da kuma yawan wato godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi haƙuri shi ma ana ba shi lada in gobe shi ma ana ba shi lada abu ishaqa ya rubuta da izar bi kore amsa an umar bin sa'ad ya ce ba ban sa'ad bin abi waqas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga musu cewa hadithu min qada'illahi limanai ma bakin wato hukunci nan da Allah ya yi wa mu'mini in asabahu khayrun hamda in ya samu alheri zai gode ma hamda rabbahu zai gode ma ubangijinsa wa shakar kuma ya gode mishi وإن أصابه مصيبة وتمسيفة ذات ليش ما حمد يقول الله الحمد لله وصبر وما يحصل to mu Allah ubangiji yana bashi lada cikin kowane ɗaya cikin waɗannan har cikin abincin da yana ɗauke sa bakin sa ma Allah ubangiji zai bashi lada a kan sa mutum yake alhamdulillah haka kuma ya zo cikin hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu cikin Buhari yana ce cikin bukhari da muslim ba yana ce ajaban lil mu'min abun ma ma su mu'min la yabdu lahu lahu qada min kana khayran duk wani hukuncin da Allah ya zartar a kansa a gari ne gare shi ina ba ba qada a saka in ya samu abin da zai faranta mishi zai ce ce alhamdulillah sai Allah ubangiji ya rubuta mishi alheri kuma ya rubuta mishi lada in kuma wata masifa ta same shi sai ya yi hakuri sannan in ce alhamdulillah sai Allah ya rubuta masa har wa yau alheri kuma ya rubuta masa kan wannan alheri la tawalli da zalika li ahadin illa li shaytan da mu'mini ba wanda aka yi maka haka ma'ana dai dan mu'mini in wani abu mai daɗi ya same ka maka ce alhamdulillah in wani abu mara daɗi ya same ka ka yi hakuri wa ubangiji kuma ce alhamdulillah in ka yi haka Allah zai baka cikin daɗin da rashin daɗin duka zai baka lada kuma ya ɗaukaka ka a matsayin masoyansa bayan saurayinsa.
وما كان له وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك So, Ubangiji yana jajjawa waɗannan mutanen Yaman da suka fi goje wa Allah kan ni'imomi da ya ba su har sun nemi Allah ya canza musu ni'imomi kuma ya nisanta tsakanin garuruwan da Allah ya tara su a ƙasar su. Wa'idan mutane dama Iblis wato ya yi musu wasu wasin cewa za su bi shi kuma wannan zatonsa ya tabbata a kansu. Allah Ubangiji ya mai da su haka. Amma fa ba shi yana da iko a kansu bane. A'a, kullum ne ya zayyana musu kabe shi. الله أبين يجب مقدرة وإنما إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك بمياك با وتبمقا وأنا جنبي جنبي أتنسوا با saboda mu bayyana musu mutanen da suna imani da lahira da waɗanda suna shakkan lahira wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangiji shi ubangijinka shi ne mafiyayi dukkan komai shi ne mai kiyayewa ومنهم الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قل كثير يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله واذا هما كان كوكي كوكي عباده ما يقول الله تنن وكيراتو yadda kuke so amma fa ku sani la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wannan ruwan ka ba su mallaki komai ba ko da imanin zarra guda a sammai ko kasa ba su mallaki komai ba wa ma lahum وما لهم فيها من شرك kuma ba su da abokanci ko kuma abota ko kuma rabo tsakaninsu da Allah da ba su da rabo tare da Allah a cikin sammai da ƙasa da dukkan wurare وما له منهم من
kuma ولي Allah baya buƙatan wani mataimaki daga cikin su ta abubuwan da yake yi don shi ne mamallakin komai da komai kuma shi ne mai ikon komai da komai ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له to lokacin da ayar nan ta sauka sahabai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muke shaitan wannan in yana irin wadau da al'umma kamar ya mana wannan duk ya rusar da su irin wannan mu kuma ya zamu yi sai yake musu wato Allah ubangiji ya yi min alkawari na wasu shaitan lokacin da ya ya aka aka kwari shi da aljanna yake to insha Allah mutum yana da rai to ba zai rubuta dan adam ba sai ya sa shi wahala sai Allah kuma yake na rantsa da iko na ni ko ba zan sha ba zan sha mace dan adam daga tuba ba duk abin da ka jefa shi a ciki in ya ce na tuba sai in karbi tubarsa mu ga wane ne wanda zai gaji shi sai dan ne zai gaji Allah ko ba zai gaji daga ba da abin nan abin nan abin nan tuba ga bayan sa ba wato la ahdu anhu tawbata ma lam yukharrij bil maut sai da irin shi ya zo na kogoro a nan sai mai tuba ba har ya kai lokacin ko shike wannan ya zama tasuda amma dai duk wanda ya tuba kafin zan shi zo nan zan karbi tuban sa wala yad'uni illa ajabta kuma dan adam ba zai roƙe ni kan wani abu wace na ba shi wala yas'aluni illa aqbala tambaya na kan ba shi wani abu sai na ba shi aljanna da inda bai kai aljanna ba wala yastaqu ma habu da aljanna ma shi da gani kuma bi gobe ala kira ولا يستغفرني الا غفرت له كما دوك كل دوك لوكتي da yake astaghfir Allah to zan gafarta masa komai yayi hadisin nan ibn Abi Hatim shi yawo to cikin tafsiri ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له shafa'a ba ta amfana da kowa da kowa sai ga mutumin da ya yi imani ya mutu akan akan imani wanda ya yi imani ya mutu akan imani to Allah zai ba da izini a yi shafa'a a cikin mala'iku kansu ba to ba wanda Allah zai kaji shafa'a sai in Allah ya yi izini ba wanda zai buga tilbi ya ce ni zan zan shefo ga mutane ban zai kai kan adam da za ta yi shefo ba sai dai wanda Allah ya yi shefonsa من سورة الأنعام آنا آتكم فيه نجما لك يشفع عنده إلا إيه إلا بإذن إذن ولا تبو شفاعة عنده شفاعة نويمتم أول أن بذات أمطانا إلا لمن أذن له سيدا وند ألا بات إذن وند ألا يرزع يمشي شفاعة لوند ألا يرزع يمشي يمشي شفاعة
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم wato a nan aya ta ba da labarin girman Allah bisa ta mala'iku idan Allah ya yi wahayi sai mala'iku duka su suma saboda tsananin abin duk su faɗi ba san ba abin da suke shi ba farko wanda zai tashi jibril sai Allah ya yi shi magana wato kafin ma a yi magana abubuwan da suke faruwa na abu na girma za ka sa mala'iku duk za su kuma ba za su yi komai ba sai jibril alaihi salam ne farkon ya tashi sai Allah ya shi wahayi ya gaya masa hatta idza fuzi'a an qulubi har lokacin da aka cire wannan firgita da tsoro da tsuma daga cikin zukatan su waye sun gane abin da suke ce sun fare abin da suke cikin sa qalu ma za qala rabbukum dan ce ubangiji mu yace wani umarni ya ka ba mu qalu haq suka ce ubangiji ba ya faɗin ce gaskiya to ya yi gaskiyan shi jibril sai ba su dikiyar na abin kaza kaza kaza ne mutane saman bakwai su ba labari da na shida na shida su ba na biyar na na biyar na biyar a su ba na kudu na kudu su ba na abin nan na na na uku na uku su ba na biyu na biyu su ba na farko a nan ne aljannu a da suna tsinto wasu abubuwa da abin da malaiku suke faɗa a tsakaninsu su samu ɗaya ko biyu su tsara dubu a kan shi na ƙarya sun suna wato duba da menene da abubuwan da ake duba wato shi ne bugun kasa bugun kasa a zamanin a sai na Idris Allah ne ya koya masa abu ne wanda ya an sani wanda yana da ƙa'idoji ya zuma da ta tafi akwai da ta tafi da komai wanda ya fito ya gudunta shi zai iya yi amfani da shi amma fa ba za ka zo ka ce ka ga ka ga gani ba wannan alamu ne in ka yi su wato za su nuna maka to Allah yana son ya ɗan fata sai kuma za ka faɗa kuma sai sai kanka tsara kanka ne a nan za ka yi abin nan domin annabi ya faɗa ce wani daga cikin annabawa da yana yin abu yana yin haf wanda ya dace da nasa sai ya dace wanda kuma bai dace ba sai ya yi ƙarya wato saboda haka mutum ba zai dogara a kan waɗannan gwamnati dalila wanda ya zo cikin Qur'ani da ya ake da shi. Ƙara rabbukum an Qur'ani na kawai tarjamu in sun ɗauka sai a turo waɗannan taurari da suke faɗuwa su fada kan su rushe su su gode su su gode su waɗanda muna ganin su. Ƙaru ma za a ƙara wa mene ne gwamnati yake قالوا الحق ومن يا فإذا أنا فإن نفسها وهو العليم كبشير وأدعو كثير من الجرمان قل قل من يرزقكم من السماوات والأرض wane ne mai arzuta ku daga sama da ƙasa saukar muku da ruwa wanda zai ji ƙasa zai ji ƙasar da ƙasa kuma ya yi muku tsirai ababare wato na shuke-shuke ku samu wane ne mai arzuta ku daga sama da ƙasa duk gaba ɗaya قل الله Allah shi ne mai arzuta mu ba wani وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين to wajen jaririyar ka da su arin kitabi kar ki kar ka fito karara ka ce musu ku kuna shi guda ko kuma kuka tattu ne a'a ga hanyar magana qul wa inna qul qul la sai Allah shine mai azuta mu wa inna awiyakum to ko mu ko ku ko mu mu'mine ko kuma ku kafirai la ala hudan aw fi balal mubin dan ya ɗayan mu zai kasance a bisa shari'a ɗayan kuma yana ce fata bayananna to gaskiya wato mu ita wannan ta ga zan mu muna kan jiya ku kuna kan fata amma Allah ya ce maka a'a ka faɗe ka ta wata hanya daban shine wa inna wa iyyakum ko mu ko ku wasu mure wato mu bar dike su mu ko mu ko ku wasu mu suna kan shirya wasu mu kan fata ma'ana dai mu muna kan shirya ko kuna kan fata amma saboda karfa a da a faɗi kalma garwan da za ka ɓata ran mutane sa'annan Allah ya koya masa yadda zai yi zai yi zai kira zuwa Allah dan bisa hikima shine sai udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wa jadil bil lati ahsan kaga anan abin da aka faɗa kenan kul udu ila sabila rabbika eh bil hikmati da hikma sai wa abin bisa hikma udu ila rabbika sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati kuma sai wa abin shau kar ka yi wato sai din haɗe wajen rufe bidayya in yayi da su tsakanin ku kuma sai musu gidani bisa wato hujja wata faɗa su faɗa amma ba wai zaɓe zaɓe kuma ko ɗan guda Allah ya yi muku kaza to ba haka ba ne.
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zamu ga kan aya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato Abdullah bin Abbas ne ya rawaito ya rawaito wannan yace yana zaune cikin jama'a daga cikin sahabbansa Abdurrazzaq kuma yace daga cikin anfar sai aka jefar da wani taurari wani taurari wato wannan da ake take je da ya je da din nan an jefar da wani taurari sai wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan taurari da ya an jefar da shi duniya ta kai an haske sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu wannan yanzu in ya faru ne kuke cewa can zamanin jahiliya suka ce masa manzo Allah in an yi haka sai mu ce za a haifi wani yaro bai daraja ko kuma wani sarki ko wani mutum mai daraja zai mutu ya ce mutu Allah baya yin haka saboda an haifi wani mutumin kirki ko kuma wani mutum mutum babban mutum ya mutu ba haka bane fa inna la yuma biha li mawti ahadin wala li hayati walakin ربنا تبارك وتعالى آه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش إذا يا ذكر لو أن كنت تيما أو ملائكما في الأوكل على العرش في تسبيح فيكما فقد لسنا سمعنا بقي في تسبيح فيكما نكسر في تسبيح هذه أذن سما تدنيا da ana Allah Ubangiji yana zaɓi cikin mutanen sama da ƙasa har da hamalin arshi da kulla dina ya nuna hamalin arshi ya hamalin arshi ma za a zama su ce waɗanda wato har aka har aka wa magana wajen hamalin arshi hamalin arshi su tambayi waɗanda suke wato na ƙasa da hamalin arshi tambaye su su kuma na ƙasa da su tambaye su kuka ji abin da su tambaya ita ce ma ƙana ma za ƙana wa hukum fa yu'minunahum ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتقف الجن السمع فيصلون موما يجلوكم من استعاذ بالله suka gani malaiku suna dauki wani abu na ƙarya da sai sun haɗa shi don su yi yaudara da shi sai Allah ya halakar da su to a takaice ne wato waɗannan su ne umomin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji madaukakin sarki ya shiryar da waɗanda ya shiryar da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wato wato ya ƙasar da waɗanda sun faɗa daga sanakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake mu mu mutu akan wannan lamari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum insha Allah.
akwai tambaya game da shiga siyasa mata a musulunci a yadda shiga siyasa
So Allah Ubangiji madaukakin sarki bai bambanta tsakanin mace da miji ba sai a wani wuri kaɗan. Wurare kaɗan ne, kamar misali a naɗa ta ta zama ita ce shugaban musulmi gaba ɗaya. Wannan ba lokacin da sarki shi yana da ikon ya zartar da abubuwan da yake da su na ilimin shi da sanin shi ba wai da rubutaccen constitution wanda za a karanta a faɗa ba lokacin da aka ce mace ba za ta ba za ta zama ita ce sarkin musulmi gaba ɗaya ba ɗin lokacin sarakuna an bar su da fahimtar da qur'ani su karanta qur'ani su fassara su hukunci da shi kwan gane abin da nake nufi to a halin da zo ke ciki abin duk wannan babu shi saboda haka in an tafi siyasa mace musulma tana iya ta yi lullubinta kamar fuska da hannaye a waje ta yi siyasa ba ana ba tsara ba ta hana ba kuma kuma na san da akwai wasu abokai na ƴan kwana malamai na ce ai ba za a mace ba ka ba ta kai haka ba za ba to Allah da bai takaita mata wannan ba tana iya ga fitna Aisha sun ma zamani kan lokacin da aka tafi yin Usman an tashi an hautsire duniyar musulmi ta shiga rikici ai an taɓa ta zauna gida ta shiga cikin maza tana ba da shawara tana taimaka tana abin saboda haka yana halatta mace ta shiga siyasa amma ba ta sai dokokin musulunci kada ta karya kuma kowane matsayi ana iya ba ta tun da abu akwai kwanci rubutacce suna da ƙa'idodi in tana bin ƙa'idodin nan da rubutattun ƙa'idodin nan da aka ajiye to ba hana masa ba don namiji kuma ba shi ikon ya yi abin da babu shan ikon su shi sai dai in zai zarme shi ya abin da ya ga dama ne
to wannan tambaya kuma mai tambaya na cewa menene hukuncin auren da mutum da tsari ma ya yi niyyar rabuwa ya kudu ce zai kai auren nan amma dai zai za a rabu
to wannan an shi ne su mutu to ai hanan ne da wannan sai dai in ka imam malik yana cewa in za ka yi aure wato za ka yi aure da niyyar dawama in wani abu ya faru kana ganin kanka a wani wuri in baka yi aure ba za ka faɗa cikin gida to kuma kar za ka iya dawama a wurin kana iya auren mace amma ba za ka iya mata cewa na aure ta saboda lokaci kaza ba ba za ka iya ma waliyinta cewa na aure ta saboda lokaci kaza ba ka kudure da abin da kake so din a ranka Allah kuma zai zartar da abin da yake so ka aure ta tana ranka abin da kake so kai da ita nan ka bayyana ranka kar ka faɗa imam malik yana ce wannan haka ya halatta amma su shafi'i suka ce da in dai za ka yi aure da niyyar shika ka ka yi aure ba za ba ga ibi ne ba ma ne malikiya ya ce kuma to wannan yana tambaya hukuncin duk da cikin da likitoci sun tabbatar abin da ke cikin halittarsa ta ta ɗan gurɓata za a fi ɗan
gurbatacce gurɓatacce to ko ana iya ya halatta a duk da wannan cikin to in dai wato bisa tsari wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai hana wato likita a karɓi da maganin likita ba in an ɗauka wannan sace ne na magani da shi da abin da likita din zai na warkar da matan nan daga haihuwar wannan yaro da gurbatacce to ya halatta amma fa in ana yi ne kurum saboda wannan yaro su ba su ba su iya da halittar da kamar ya san su ko halittar ma kamar ya halittar da ya faɗa. Kamar ya a kaman zai fito na ƙasashe kamar na kasance kamar ya maukaci
ko Rashin hankali?
eh, ko rashin hankali ko gaba uwa haka su zama to ko lokaci gaba uwa suna juyewa ba sa iya tsayuwa da sauransu sai a yi da fahimta da wannan cikin To da in likita ɗin mai gaskiya ne an jarraba shari'a ba za ta hana ba. Don wannan za a ɗauki shi tashi ne na magani. Amma kuma in ana yi ana ƙyamar wato cewa ya haifi yaro to wannan kuma shari'a ta hana jiya mamu magana.
na Eh, Amma in ya tashi magani ne ba za a hana ba.
na na tambaya ta ƙarshe eh, mutum ne ke aure to shi ba ya da sani a shi wanda auren nan muharrama ta ce har sun haihu Maharamarsa.
kuma yana sai bayan sun haihu har eh, yara sun girma to shi ne mai tambaya ke ta to wannan menene hukuncin yaran da za su iya cin gado na wannan mutumin Za su shiga da za su shiga da wato wannan ta faru ne a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam. wani mutum ya auri wata yarinya matarsa suna zaune kuma yana son ta tana son shi sai wata tsohuwa ta zo ta gan su ta ce ah kai din ba wani ne ne eh to kai din fa ni ne wanda idan wani ne eh ai ni da kai na shayar da kuno ne wannan dan uwanki ne sai kuma wannan wannan wata ɗan uwanka ne saboda haka ba aure tsakanin ku ka gani da aka ya zo maza ne da ya mazo Allah da kina a wuri ba ta da ni lafiya muna da kawai da tsofa don ki suna ta ku suna tana ce wai ita ta shayar da hular wai ta shayar da mu ya ce mata ba an ce ba ba ta ce ba a ce eh in ba shi ke nama ba san kana ne ko rabu ya gwamnati ne to a zamanin al-imam al-qurtubi a qurtuba a can abin nan andalus ko sai na da wani mutum ya aboki wata mace suna zaune suna zaune suna zaune har sun dade ya sun shahara kan cewa matan shi ne suna aje da su aure ba suna zaune da kuma mutane da sun zama wuce ba sai can wato bayan sun haji ɗaya biyar ya ce ba ya zo gun alkali ya ce masa kai alkali ne ba na yi wani laifin da ba san san yadda zan gaya maka ba inda ka faɗa a yi laifi Allah yana aikata saboda wai a bayyana ku ne ta faɗa in kai baka baka yi baka amfana da ita ba wani zai amfana in ka a ni ne da iyali na ina ya same ku yace a iyali na wannan ni da ita mun so juna ne kuma ba mu yi hakuri ba har muka fara abubuwa tsakanin mu har shi kenan mun zo mun zauna ta a gida guda ɗaki guda har muka haifi yara biyar yanzu kuma ni ma na tuba ita ma ta tuba muna so mu tuba yake to ba ko da yana fito ba ce a a batun da zamanin da ya wuce ne ya zamu da yaran da ya zamu da su ana cikin wannan da ya kaɗi ya mutu kafin alƙali ya zartar da hukunci shi ya faɗi a mutu to shi ne ibn rushd ya yi bayani yake to wannan mutum kaga duk abin da ake zane da shi na fiƙo zai tsaya a nan yaran nan guda biyar da ka ce shugo ne gwamma ka sa su cikin gadon wannan mutum su ga su gaga to sai kuka gaji wannan mutum saboda ta kai ta muku abin nan duk da duk da kana cikin hafa da ne da kuma hoyi ku duba su ne cikin hafa za ku same ta za ku samu cikakken bayanin ta yaran nan aka dangana su ga babansu wanda bai taɓa ɗaure aure ɗaurin aure ga uwarsu ba to wannan mukaddisa ba zan ce maka Qur'ani ya ce kaza ko hadisi ya ce a'a ra'ayi ne na malamai wajen ijtihadi wanda ya gamsu da shi zai bi shi akan wannan don kusur cewa da rufin asiri don yadda in yaran nan na bar su wasu ne ya ɗauki kuɗin nan su yi amfani da shi baban su kuma ya yi wahala ya yi saboda su amma ga shi nan mun zo muke kaza to wata kila Allah zai shi ne zai shari'ar waɗannan mutane amma wannan zuciya a ba yaran nan da ya bari ba su da wani nan sai watakila suna da uwarku tana da wani haƙƙi a ciki ko kuma su kuma sun taimaka wajen tara shi saboda a bar musu to sai aka bar musu wannan mutu wannan matsala garibiya ce to amma dai kamar yadda ka faɗa a nan idan mutum ya auri mace an ce masa danginsa ne daga baya ka gane yaran yaransa ne kuma shi kenan yaran nan za su lafiye shi amma za a raba tsakanin uwar da uban dillon da aka gane su ɗan kwan juna ne haramta su ne da juna ko an gane kuma ke yawa daga sai sababbi na ɗan uwa masu neman addu'a da kuma fatan alheri ga maulana da kuma jita da soyayya da kauna ga shi da kuma neman addu'a ga ƙasa irin wannan fitinu na sake-saken jama'a da garkuwa ɗan uwa da yawa suna cikin fitinu suna neman addu'a da kawai Allah- zaman lafiya Allah ya karbi addu'a kowa ya sa niyan karanta fatiha da nufin Allah ubangiji ya ije mana bala'i kuma ya biya mana dukan bukatu waɗanda su nemi addu'a kuma Allah ya biya musu bukata ƙasar mu Najeriya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da lafiya mu da masoyan mu duk Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kana wayannan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan su ma Allah ya ije mana su Allah ubangiji shi ne maganin duk masifan da an kasa yi masa magani maganin duk abin da ya gagari mutane mu karanta fatiha da kuma kowa ya addu'a yanda zai yi idan wato zai ayi addu'a kuma a cikin azumi na Allah ta yi addu'a bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تسوء لنا الله الله رب لا تشرك به شيئا الله الله رب لا تشرك به الله الله رب لا تشرك به شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله